أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya da jinjina su kara tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala barkanmu da saduwa a wannan wuni mai tarin albarka na lahadi wanda ya yi daidai da sha biyu da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da watan ishirin da bakwai da wata na biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala yan uwa da suka yi tsaye gun tsara wannan tafsiri da duk wani suka ba da goyon baya da kuma ɗaukar yauni Allah subhanahu wa ta'ala kafi mu sanin su Allah kafi mu sanin bukatocin su ya Allah ka biya muna da mu da su gaba daya bukatocin mu na alkhairi wa'inda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bautawa ka da lafiyar da kai ba mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk musulmin da yake cikin tsanani na rayuwa ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka sauwake musu bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a aya ta saba'in da biyu a cikin wannan sura mai tarin albarka watan suratul anbiya fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa mina shayatini man ya lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin watan ajiya mun manta ba mu fassara wa kunna lahum hafizina ba Allah ce daga cikin aljannu akwai masu yi wa annabi Sulaimana aiki wanda suna kotsawa a cikin ruwa domin su fiddo tattalin arzikin da ke ciki Allah ce wa ya'maluna amalan duna zalika sannan kuma suna aikata wani aiki wanda ba wannan ba kenan ba kotsa cikin ruwan ba Allah ce wa kunna lahum hafizin mu mun kasance masu kiyayewa masu tsaro ga wa'annan aljannun yau za mu tashi aya ta 83 fadar Allah sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين Allah ya ce wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin wadhkur ka ambata musu ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai albarka nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa zaka ba su labari sai Allah ya ce ayyuba ka ambata musu tarihin annabi ayyuba idh nada rabbahu yayin da ya ambaci ubangijinsa yayin da ya roki ubangijinsa sa anni masaniyar durru haƙiƙan ni in ji annabi ayyub ya ce masaniyar durru wata cuta ta shafe ni cuta ta shahe ni wa anta arhamur rahimin Allah kuma kai ne arhamur rahimin mafi jinkan masu jinkai ga annabi dawu annabi ayyub alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe sa wace jarraba ce Allah ya jarrabe sa da ita shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ya jarrabe sa da rashin lahiya shine ce anni masaniyar durru haƙiƙan ni fa rashin lahiya ya shahe ni sannan wa anta arhamur rahimin Allah kuma kai ne wanda kake mafi rahamar mafi tausa jinkan masu jinkai sai Allah ya ce
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ya ce, Fastajabna lahu sai muka fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidina. Allah ce fastajabna lahu sai muka karba wa annabi Ayyuba addu'a da yayi. Allah ce fakashafna sai muka yaye ma bihi min durrin ai ma asabahu abinda ya same shi na rashin lahiyar. Allah ce wa atayinahu ahlahu sai muka basa iyallansa da muka karbe canda wa mislahum da kuma kwatankwacin irin iyallansa wanda aka karbe musu sai su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya basa kwatankwacin sa Allah ce duka wannan fa rahmatan min indina wato rahma ce daga gummu wa zikira sannan kuma abin ambato ne lil'abidina ga masuwa ga masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi ayyuba da rishin lahiya wanda hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa annabi ayyub ya share shekara goma ya share shekara sha takwas a cikin rishin lahiya to wannan rishin lahiyan da yake ciki to shine ya kai kuka gun Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala yayyaye masa rishin lafiyarsa diya da Allah ya bashi da dukiya da kuma wato sauran abubuwa da Allah ya azurta da shi duka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ya karbe wannan abun da aka bashi da yana da dukiya sai Allah ya jarrabe shi da kuma talauci ga kuma jikinsa rishin lahiya ga ɗiya kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi duk yanda Allah ya bashi sai Allah ya karbe to shine a wata aya sai Allah ce wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytan binusbin wa azab ya Allah ce ka ambata musu tarihin annabi ayyub yayin da ya roki ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangiji anni masaniyar dur anni masaniyar shaitanu bi nusbin wa azab haƙiƙan fa ni shaidan ya shafe ni da wata azaba da wata rashin lahiya wata cuta da kuma abin da yake azabtarwa sai Allah ya ce urkud bi rijlika hadha muktasilun baridun wa sharabun wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna wa zikra li ulil albabi Allah ce sai muka ce masa urkud bi rijlika ai ka buga da kafarka yana bugawa sai ga marmaro ruwa sun fito da ƙasa sai Allah ce hadha muktasilun baridu wannan ruwa ne masu sanyi to kuma me zaka yi da su ka je kai wanka da su wa sharab kuma ka sha zaka samu warkewa daga rishin lahiyarka Allah ce wa wahabna lahu sai muka basa ai ahlahu iyallansa duk abin da muka kwace na diya da muka karba daga gare sa Allah ce sai muka mayar masa da shi sannan kuma muka basa kwatankwacin wannan abin Allah ce ma'ahu rahmatan minna wannan fa rahama ne tausayi ne daga gungunmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa zikira da kuma abin lura abin itibari abin da ya kamata mutum ya lura da shi amma ba kowa ke lura ba sai Allah ce li ulil albabi da ma abuta hankali wato abin da wannan aya take karantarwa da ma aya take cikin suratul an'am shine cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka to kame da lamarin ka gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shine wanda yake maganin lamurra gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an tambaye sa wai waye aka fi jarrabawa a duniya sai annabi ya ce ashaddun nas bala al'anbiya wanda ya fi kowa matsa jarrabawa wanda Allah ya fi jarrabawa a duniya su ne al'anbiya annabawan Allah sun salihun sannan kuma mutanen kirki sun mal'amsal fal'amsal sannan kuma masu kwatantawa mutane nagartattu wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi haka ma imamu tirmidhi Tirmizi ya fitar da wannan hadisi a wata ruwaya a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara masa yarda annabi yace yubtalar rajulu ala qadri dinihi ana jaraban mutum gwargwadon addininsa gwargwadon imanin ka da Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon imanin ki da Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yardarka da mika takawarka jayuwa akan Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke jarabka kenan gwargwadon imanin mutum gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabasa to kuma dama ana bukatar me ake bukata ya aka jaraba shine kai haƙuri akan mi akan jaraba idan aka ce haƙushe sa Allah can a alqur'ani Allah ce inna wajadnahu sabiran haƙiƙa musu Allah mun tar da annabi ayyuba mutum ne sabir sai Allah ya gashi a siga ta ismul fa'il Allah ce sabiran mutum mai yawan haƙuri Allah ce ni'mal abdu madala da wannan bawa bawa wanda yake mai haƙuri Allah ce indahu awwab bayan haƙuri annabi ayyubu kuma sannan gashi da inaba komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala me da lamarin sa gun Allah subhanahu wataala to ana buƙatar mutum watai yayi haƙuri a cikin abubuwa guda uku na farin asabar fi ibadatillahi kai yi haƙuri wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bautar Allah ita kanta in baka da haƙuri baka iyawa na biyu ka yi haƙuri akan ma'asi tarkul ma'asi as-sabru ala tarkil ma'asi yin haƙuri akan barin saban Allah sannan kuma na uku as-sabru ala al-ibtila'at ka yi haƙuri akan duk abin da za a jarrabe ka akan sa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah wa bashiri sabirina kai wa masu haƙuri mi masu haƙuri bushara cewa idan sun yi haƙuri to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa kanka musu da gidan aljanna inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ko ana cika masu masu haƙuri ladar su ana sanya su aljanna ba tare da hisabi ba ya Allah ka sanya mu a cikin su to Allah ya ce inna wajadnahu sabiran haƙiƙan mu mun da annabi ayyub mutum ne mai haƙuri Allah ya jarrabe shi ga dukiya ga 'ya'ya ga mata duka wa'annan abubuwan sai Allah Allah ya jarrabe sa a ciki sai kuma Allah ya jarrabe shi da kuma rashin lahiya gashi bai da lahiya ga dukiyar ta kare abinda ke da kwai na du- na awaki da sauransu sannan kuma matansa har sun kai suna kisa to shine Allah ya ce yayi hakuri abinda ake bukata gare ka gare ni gare ki shine duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka a wani abu na rayuwa to ka me da lamari ka gun Allah subhanahu wataala ka roki Allah subhanahu wataala shi Allah shine wanda yake mi yake yaye yake yaye damuwa ta dawa ta bayunsa A- idan ka riki wani abu ka koma cewa wani ne kaza ya min kaza ko wani ce tai kaza to zaki bar addinin Allah ki mutu kina mushrika Allah ya sauke to Allah ya ce wa zikira lil abidin tunatarwa ce wato da masu ibada shine kan mika su zamanto suna mika lamuran su gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Allah ya ce wa Isma'ila ka ambata musu tarihi annabi Isma'il wa Idris da an- annabi Idris wa Zalkifli da ma Zalkifi wanda wasu malamai suka ce ba ba annabi bane wasu suka ce kuma annabi ne Allah ce kullun minas sabirina dukkanin su da annabi Isma'il da annabi Idris da kuma Zalkifil Allah ce kullun minas sabirina dukkanin su suna cikin wa suna cikin mutane masu haƙuri ya za ka gane wannan ka dibi alƙur'ani mai girma lokacin da annabi ibrahim ya yi mafalkin yana yanka ɗan ɗansa mafalkin annabawa gaskiya ne kuma umarni da gunwa allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai ya zo yana ba ɗan nasa labari ya ce masa mi mafalkin da ya yi ya ce ƙala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahaka قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال- قال يا أبت افعل ما تؤمر مم.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين annabi ibrahim ya yi mafalkin cewa yana yanka ɗan ɗansa ismail sai ya zo yana ba ismail labari cewa "Ho, ni na yi mafalkin na ga an bani umarni na yanka ka da haka fanzur ma- fanzur ma za ta raka dimi ka gani a cikin wannan ƙara ya ce ya abati ya kai babana if almatu umar ka aikata abin da Allah ya umarce ka ka yanka ni tunda umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce satajiduni insha Allah da sannu za ka same ni mina sabirina cikin wa cikin masu haƙuri shi da can da ya a ƙarshen haƙuri sai Allah ce wa fadainahu bi dhabhin azim sai muka fanshi annabi ibra annabi Ismail da abin yanka wanda yake mi wanda yake mai girma to Allah ce ka ambata musu tarihin annabi Ismail da annabi Idris da Zalkifil Allah ce dukkanin su cikin mutane ne sun kasance mutane masu haƙuri malumai su yi sabani akan Zalkifil wai shin annabi ne ko kuma a'a salihi ne bawa ne cikin bayon Allah salihai wasu ka ce a'a annabi ne wasu ka ce kuma salihin bawa ne to Allah ce dai ko ma miye Allahu a'lam yana cikin mutane masu haƙuri sai Allah ya ce وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين Allah ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina sai muka shigar da su watan Isma'il ad-damir wana ya'udu ila Isma'il wa Idir- wa Idris wa Zalkifil Allah ce sai muka shigar da su fi rahmatina watan a cikin rahamar mu suka ce aljannar Allah subhanahu wataala wasu malaman tafsir suka ce watan Allah subhanahu wataala ya ba su annabta ne Allah ce wa kullun minas salih innahum minas salihina haƙiƙan tabbas wa'annan mutane suna cikin nagartattun bayu masu bin Allah subhanahu wa ta'ala da takawa da kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce sai Allah ya ce وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى مم.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ce wa zannuni ka ambata musu tarihin ai sahibu hutin ma'abuci watan eh, kifi Allah ce izzahaba yayin da ya tafi lokacin da ya mutanen sa wa'azi ba su karba ba sai ya tafi biduni iz- biduni amrina ba tare da mun ba shi orar ba ba tare da mun ba su mun masa izini ba Allah ce mughadiban yana mai fushi da mutanensa wa zannun ka ambata musu tarihin wato annabi Yunus kenan shine ma abuci kihi Allah ce ka ambata musu tarihinsa iz zahaba mughadiban yayin da ya tahi ya tafi ne ya bar al'ummarsa ba tare da mun ba sa umarni ba sannan kuma mughadiban yana mai hushi da al'ummarsa Allah ce fa zanna Allah na qadir alaihi yana zaton cewa ba za mu kuntata masa ba ba ba za mu iya iko kasa a'a fa zanna Allah na qadir alaihi ai Allah nudayyika alaihi ba za mu iya kuntata masa ba Allah ce fanada fi zulmati sai yayi addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala fi zulmati a cikin duhwai Allah ilaha illa anta ga addu'a da yake yi cewa ba abin bautawa da gaskiya illa anta sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbatar maka inni kuntu min zalimin ni na kasance cikin azzaluman mutane annabi Yunus annabi Yunus Allah subhanahu wata'ala ya aiko sa watan zuwa ga mutane da ya zo ya musu wa'azi ba su karbi wa'azin ba sai ya yi hushi sai ya ce ba tare da Allah ya ce ya tahi ba yana tahiya sai ya shiga cikin wani jirgi wato cikin jirgin ruwa ana tahe to daman Allah subhanahu wataala ya karanta da su cewa a duk lokacin da aka samu tangalniya ta jirgi yana buƙatar ya haɗiye to akwai mai lahi yanzu sai a yi ƙuri'a a ga wanne ne ke da lahin sai a jawa cikin ruwan aka zo aka yi ƙuri'a ta hari aka ta haro kan Yunus aka yi ta biyu kan shi aka yi ta uku kan shi a ƙarshe dai sai ya fada to shi ne yana fadawa sai kifi ya haɗiye shi kamar da zuwa alƙur'ani a safat sai kihi ya haɗe shi kihi na haɗe shi kuma sai ta da shi to to shi ne Allah ya bada labari Allah ce fanada fi zulmati sai ya roki Allah ya kira Allah a cikin dubbai Allah ya kashi az-zulmati bai ce zulmatu ba bai ce zulma ba duhu sai Allah ce fi zulmati a cikin dubbai ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu da Mujahid da ibnu Mas'ud da sauran malaman tafsiri suka ce az-zulmat nan dubbai guda uku ne dufu na ware shine gashi cikin cikin kihi kaga akwai duhu kenan duhu na biyu gashi cikin kogi cikin ruwa kihin cikin ruwa yake duhu kenan duhu na uku kuma cikin dare ne sai roki Allah subhanahu wataala yace la ilaha illa anta ba abin bautawa da gaskiya sai Allah subhanak tsarki ya tabbatar maka inni kuntu minaz zalimin haqiqan ni na kasance cikin wanda suka zalunci kawunansu sai Allah ya ce fastajabna lahu فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka muka taimaka wa annabi wa annabi Yunus muka cece shi daga cikin halin da yake ciki wa najjaynahu min al-ghamm Allah ya karbi addu'arsa da ya roki Allah ya ce ya zalunci kawunansa sai Allah ya yafe masa shine karba addu'a Allah subhanahu wataala Allah ce wa najjaynahu bayan mun karbi addu'arsa sai muka tseratar da shi daga cikin damuwa da yake na yana cikin cikin kihi Allah ce wa kazalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke taimakawa masu imani idan suka rike mu Allah yake taimaka musu alqur'ani asad Allah ce falaula annahu kana min almusabbihina فلولا أنه كان من المسبحين للبث- للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Allah ce falaula annahu kana min almusabbihin ba dan da annabi Yunusa ya zamanto cikin masu tasbihi ba yana maimaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ce ba dan da ya rike wannan addu'a ba yana yi Allah ce la labisa fi batnihi wallahi da Yunusa dan mati ya zauna a cikin cikin kihi ila yawmi yub'athun har zuwa ranar tashi alkiyama amma dalilin addu'a da yake yi Allah ce sai muka karɓi addu'a sa wa najjaynahu min al-ghammi muka tseratar da shi daga damuwar da da yake ciki Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne wato muke mi muke karbar muke taimakawa masu imani a duk lokacin da suka mi suka roƙe mu ana nan cewa kenan duk damu da ka shiga ciki ka roƙi Allah subhanahu wataala domin Allah shine ke mi shi ke yaye damuwa kar ka roƙi wanda ba Allah ba duk abin da ya same ka na rayuwa ka dora ka mai da alama ne ka gun Allah ka roki Allah ya yaye maka abin da kake cikin damuwa idan ka da yaqini to Allah subhanahu wataala zai biya maka bukatar ka ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah ya ce wannan addu'a da Yunus ya karanta ba wani dan adam da zai karanta ta face sai Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatocinsa idan ya roki Allah subhanahu wataala da haka ɗan uwa mu dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kaga wani wani sha'i ne ke cewa ka dibi mutum idan ka cika roƙon mutane to hushi suke watan za su hana suna hushi amma Allah subhanahu wa ta'ala idan baka roƙon sa hushi yake yi da kai matsaye duk wanda bai roƙon Allah kamar da manzo Allah ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana hushi da shi to ga Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka muke taimakawa muke ceton masu imani a lokacin da suka nemi agaji daga gunwa daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يتي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله تكأنبتا وستاريهم واتى النبي zakariya izinada rabbahu yayin da ya roƙi ubangijinsa ni ya ce rabbi la tazarni farda ya Allah kada ka bar ni ni kadaya wato ma'ana ina buƙatar ɗan kenan annabi zakariya gashi ya tsuwa sannan kuma gashi bai da ɗan to yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya arzikta sa da mi da ɗan to shi da Allah ya ce ka ambata musu tarihin annabi zakariya iznada rabbahu yayin da ya roƙi ubangijinsa ya ce rabbi ya ubangiji na la tazarni farda ya Allah kada ka bar ni haka ni kadai ban da magaji wanda zan bari zai karantar da mutane addininka bayan na huce ya ce wa anta khairul warithin hakikan Allah kai ne khairul warithin fiyayyen wanda suke masu gaji wato a wannan du'a'i ne da kuma yabon Allah subhanahu wataala ya roki Allah ya ce Allah kai ne fiyayye wanda ya cancanta wanda bai da bukatar ɗanɗa amma duk duk wannan wanda yake nan yana bukata wanda zai taimaka masa a rayuwa wanda bai bukatar wannan shine Allah subhanahu wataala to ga annabi zakariya ya roki Allah subhanahu wataala a lokacin da ya tsuwa ga matarsa ta tsuwa sai Allah ce fastajabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه الله يتي فاستجبنا له sai muka karbi kiran wa kiran annabi zakariya sai muka karbi addu'ar da yayi kaga shi ne ake zo ka dinga kyautata zato da wa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa wahabna lahu yahya sai muka ba sa kyautan dama da ake ce masa yahya Allah ce wa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa ai kanata aqiran la talidu ta kasance bakarariya ba ta haihuwa to sai Allah subhanahu wataala ce fa aslahna wa aslahna lahu zauja sai muka gyara masa matarsa fa waladat can da ba ta aihuwa sai Allah subhanahu wataala ya gyara ta watan ya sa ta kuma tana aihuwa kamar da ibnu abbas ya ce Allah ya ce dalili kuma innahum kanu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rawaban wa rahaba wa kanu lana لنا خاشعين دليل الله يتي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات حقيقة شيء النبي أيواتا النبي زكريا دما تسا سنكسا انتهار ما نسو يسارعون في الخيرات سنة تيري تيري سنة ريغنغنتي وطن سنة قوكري وجن aikata ayyukan alkhairi ai fi amalil qurbati wa fi'lit ta'ati gun ayyukan da zai kusantar da su ga Allah subhanahu wataala da kuma aikata ayyuka na da'a addu'a da Allah subhanahu wataala to Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat wannan ke nuna maka cewa idan ka zamanto mutum mai bauta wa Allah mai kokarin ibada to Allah subhanahu wataala yake kama ga agaji a lokacin da kake bukatar taimako ka dibi alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala a can kafi ya ba mu labarin waton kissar Hidir da Annabi Musa lokacin da Musa ya je gun karatu Annabi Musa da Hidir sun biyo wajen wani wata wata gina ta faɗu suka nemi a taimaka musu a basu gida su zauna cikin garin nan aka kiya sai Musa Hidir da Musa sai suka kawo ta gina suka tada sai Musa ya ce masa ai da ka nemi da an baka jinga tun da kaga dai sun hana mana da horin zama a ƙarshe mu yace musu yace kaga wannan watan jidar wannan gini yace ƙasa gare shi akwai wani abinci wani arziki wani taska wanda wani bawan Allah mutunan kirki ya mutu ya bari ya bar yara marayu to lokacin da ya mutu sai Allah subhanahu wata'ala ya kada wannan ginar dan ya kare musu abincin su lokacin da suka girma sai Allah ya turo ni ni yanzu da kai mu zo mu gyara dan su hiddo abincin su su ci kaga Allah yana mana mu idan ka zamanto mutum mai takawa mai bin Allah subhanahu wataala da ibada to Allah subhanahu wataala wato ya dauki alkawalin zai kare ka to ga annabi wato zakariya yusari'una fil khairat suna kokari suna tsere tsere wajen aikata ayyukan alkhairi shi yasa Allah ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna game da aljanna to duk mai tsere tsere aje ka ta kokari ka je ka ta kokari akan ka samu dami dacewa shi yasa ita ibada ba a tsayawa kullum kokari za ka yi ka ƙara ayyuka na alkhairi har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo maka wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bota wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka kana abota wa Allah subhanahu wataala dan manzon Allah sallallahu ya gayi yace innamal a'malu bil khawatima ayyuka ana dibin karshe ba farko ba har karshe ake dibi akan mi ka mutu yub'atul mar'u ala ma mata alaihi ana tada mutum akan abin da ya mutu a kansa ya Allah ka sa mu kyakkyawan karshe sai Allah ya ce wa kanu lana khashi'ina su sun kasance gare mu masu kaskantar da kai ga wanda Allah subhanahu wataala suna masu kaskantar da kai bin Allah subhanahu wataala tawadu'u kenan akwai su da khushu'i ana buƙatar mutum ya zamanto da khushu wato ya zamanto da takawa ya zamanto kaskantar da kai ka dibi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tsananin khushu'in su idan suka zo suna sallah tsuntsu zai zo ya zauna saman kafadar mutum bai san ko ya zo ya zauna ba tsuntsu sahabbai suna sallah tsuntsu zai zo ya zauna ya kwanta har ya tashi sahabi bai san ko tsuntsu ya kwanta a kansa ba to biya muke ciki yanzu wajen khushu'i wajen sallah kana sallah kana goge goge kana sallah kana gallan ventin masallaci kina sallah kina ganin jeran dake ki kina sallah kina tunanin ai dazu kin baro mai awar canji aka ina boye da khushu'i cikin sallah ina khushu'i ana buƙatar ka zama to mai khushu'i Allah ce wa kanu lana khashi'ina sun kasance suna masu mi masu khushu'i gare mu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a masallacin Madina yana sallah na mace sunan sahabin yana sallah barawo ya zo ya sanya hannu cikin aljihunsa ya hiddo kuɗi ya tahiyarsa yana sallah barawo ya zo ya bai sata bai sai ya bai sata ba yana sallah barawo ya zo sa hannu cikin aljihu ya zare kudin sa ya tafi can ya kare ya ta da je kare shirmin sa ya dawo bawon Allah ya yi da sallah sai ya ce mai kai ya kudin ka ya ce wallahi jin tsoron Allah ne ya kama ni na mai maka su ya ce ai ba musamman taba kullum kasuwanci da kai ba babu bashi tsakanin na da kai kuma baka dauki ramce ba sai ce ai ba ramce ba da kun ba bashi ba da ya ce lahiya ya ce ɗazu na zo yana kana sallah masallaci na zare kudin ka da ta da su kaga kai yanzu ashirin ta hada sai ka kalle ta Allah ce wa kanu lana khashi'ina sun kasance masu khushu'i masu bin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka azuta mu da al-khushu sai Allah ya ce والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين الله يتي والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ka ambata musu labarin na na maryam wadda ta kiyaye farjinta ai ahsanat farjaha min zina ta kare kanta daga zina shi yasa zina hadari ce zina hadari ce Allah ya kare mu da sharrin zina zina musiba ce kaga cikin duk ayyuka na sabon Allah subhanahu wataala da shirka da sata da micece Allah cewa kar ku yi amma da aka zo kan zina sai Allah ce wala taqrabu zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah ce kada ma ku yi kusa da abin da zai kai ku zuwa ga zina ba ka ku yi zina ba Allah ce kada ku yi kusa da abin da zai sa ab- ya abka ku zuwa ga zina dalili Allah ce innahu kana fahisha ita zina alfasha ce to sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallati la yazni zani hina yazni wa hi- wa huwa mu'min har abada mazinaci ba zai je yayi zina ba lokacin da yake yin zinar yana da imani sai an zare masa imani kamar riga ce lokacin da zai yi zina sai a cire masa wannan riga ta imani idan ya ida kuma sai a bida masa riga ta imani kaga an hida mutumi an hida mutum imani shi yasa hadarin zina hadari ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya Isra'i da Miraji da yake amsa sallah yace na ga wasu mutane ana azabtar da su da wani nau'i nau'i na azaba yace ga wasu ruwa na kuraje an tafasar da su ana bayar da su yace wato ruwan mani da jini ne aka rana ana rike ana ba su yace na tambaye malaika jiru wannan mutane su waye annabi ce mazinata ne farjin mutum za a za a- a cikin farji za a dauko wasan karahuna na jahannama ana tusa mutum Allah ya sauwake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da ka shafi matar da ba ta ka ba da ba ta halitta gare ka ba gwamma ka ɗauko ka je gun haddad makeri ka iske ƙarhe yayi ja ka ɗoka ka buga tsaka kanka yafi sauki gun Allah bisa da ka shafi matar da ba ta ka ba ba kai zina ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da ka shafi matar da bata halitta ka taƙe ta ba da ka sha wai ba kai zina ba da ka shafi matar da bata halitta ka taɓe ta ba gwamma ka je gun makeri ka ɗauko ƙarhe ya yi ja ka buga wa kanka ko ka nana mazakarinka wannan abin ya fi sauƙi gun Allah subhanahu wa ta'ala bisa da ta'in masu da ba taka ba da haka wallahi mu ji tsoron Allah ɗan adaidaita ku ji tsoron Allah eh kaga mutum zai lodo mata kamar kamar yalo cikin abin ga yana ta yanzu matan mutane wallahi ba darura bace a ji tsoron Allah a zina duk abin da zai kawo zina Allah Allah ya haramta Allah ce wala taqrabu zina shi yasa malamai suka ce abin da ke kawo zina daman kallo ne fa nazratun wa ibtisamun summa tahiyatun fa maw'idun wa liqa'un za a za a ga za a hadu da an kalla to da mun su idanu sune wasila ta farin wata zina idanu sune wasila ta farin da suke jayo zina ana kallo malaci summa ibtisamu sai a yi murmushi daga murmushi fa maw'id fa tahiyatun sai a gaida ana gaisuwa ana dan message bonjour bonsoir daga nan kuma fa maw'idun sai a yi RDV a rendezvous a hadu huri kaza to da an hadu kuma eh, da fa maw'idun wa liqa'u sai haduwa to da kuma an hadu shikenan sai abin da ba a bukata ya haɗu ya abku manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace لا يخولن الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما har abada namiji ba zai keɓanta da mace wadda ba mu masa ba face shi da shi na ukun su suna haɗuwa kamar kasan filis da mu in aka haɗu sai an bada batsak ko to hab- haka namiji da mace idan suka haɗu wanda ba muharraman juna ba kamar huta da isan ne bub suke tashi Allah ya sauwake to Allah ce wallati ahsanat farjaha ka ba su labari wadda ta kare farjinta ta kiyaye farjinta shi yasa manzo Allah ce duk matar da ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba ba ta zina to Allah subhanahu wataala kuma bayan ta ba ta zina ta kiyaye sallah cikin lokaci bayan ta kiyaye sallah cikin lokaci sannan kuma ta yi wa mijinta da'a manzo Allah ce dakhalat jannata rabbaha ta shiga aljanna ubangijinta mace ta kiyaye farjinta ba ta zina ta kiyaye salloli guda biyar sannan kuma ta yi wa mijinta da'a manzo Allah ce a gaya mata idan ta mutu ta shiga aljanna lokacin da ma- mata suka zo suna manzo Allah mubaya'a suna yi masa goyon baya daga cikin aya sai Allah ce kasu yi zina hindu ta ce ai a cikin ta ce ai mu a gonmu iya ko gun baiwa abin aibi ne a ce baiwa tana zina balantana iya da to yanzu iya suke ta su yi zina watan dan lalacewar zamani Allah ya sauwake mutane an gurbace kuma rashin tarbiyya ya haddasa abubuwa da yawa na banna to Allah ce ka ba su labarin wanda ta kiyaye farjin ta da zina Allah ce fa nafakhna fi fiha min ruhina sai muka yi mata busa daga ruhin mu shi da lokacin da mala'ika ya zo watan ya mata bushi sai ga ta jiki Allah ce waje alnaha sai muka sanya ita na na Maryam wabna hada dan danta waye dan danta Annabi Isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah ce sai muka sanya ta da ita da dan danta ayatan watan aya dalili wani alama take na cewa Allah ta kan Allah subhanahu wataala ga mace ita kadai ba ta da miji ba taba zina ba ba taba samun wanda ya shaye ta kuma ga ta da ciki kasa abu ne wanda yake mi aya ce dan Allah subhanahu wataala ya nuna girma da kudura ta Allah subhanahu wataala inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun lamarin Allah kenan da yana buƙatar wani abu ya abku sai Allah ce kun fayakun kawai abun ya kasance kuma sai ya kasance ga nana Maryam ita kadai abu wajen gari ga mala'ika ya zo mata tana dawowa kuma ga ta da mi ga jariri kasa wannan sai Allah subhanahu wataala yanzu ka dibi mace ciki in ta yi ciki gaba daya sai ta akalla sai ta yi wata tara wata tara tana dauke da cikin yaro a cikin cikinta amma ita na na maryam gaba daya cikin amintoci kadan Allah subhanahu wataala aka hura mata wannan iska ta dauki cikin sannan kuma cikin wannan lokacin ta mi ta haife wannan jariri Allah ce to mun sanya su aya abin lura dan ka gane cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne almustahiqu lil ibada wanda ya cancanta abotawa to Allah ce mun sanya su aya dalili na a gane cewa girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kuma lil alamina da tahalikai ai aljinnu wal ins mutane da aljannu kowa ya gane cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi cancanta abotawa sai Allah ya ce إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله ce inna hadhihi lalle wannan ummatukum ummatan wahida ita ce al'umma ku al'umma guda ai hadhi hadha huwa dinukum wannan shine addininku wannan al'umma da kuka ji an bada labari dukkanin su suna kira ne akan kalimatu la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah Allah ce wannan addini da kaji an bada labari na al'ummar suka gabata shine kuma addinin ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma ummatan wahida watan al'umma ce guda dukkanin ku kalma guda kuke kira shine abota wa Allah subhanahu wataala da ka sai Allah ce wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijin ku fa'budun ku bauta min ji Allah subhanahu wataala inna hadhihi kaga watan hadhihi ismu inna ne mansubun mansub ne to umma shine khabar inna to Allah ce tabbas wannan al'umma wannan addini wannan bayanan na shari'a shine shari'a da ya kamata ku bi ta zamanto shari'a guda abinda annabi Nuhu ya karantar shine annabi Yunus ya bayani abinda annabi Zakariya ya karantar shine annabi Musa ya bayani abinda annabi Haruna ya karantar shine annabi Ismail da Idris suka bayani Allah ce don haka wannan shine shari'a ku addinin ku sannan wa ana rabbukum ni kuma Allah ni ne ubangijin ku da haka fa'budun ku bauta min ku kadaita ni da bauta sai Allah ya ce وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون Allah ya ce وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أي وتفرقوا sai mutane suka rarraba an karanta da su ga abin da aka zo daga wajen Allah subhanahu wataala sai aka samu wasu mutane su ɗauki sun bi wasu kuma sun ki wannan shine taqatta'u sai suka yayyanke lamuran su tsakanin su shi yasa Allah ce inna sa'ayakum la shatta eh kowa aiki shi daban-daban ne to sai aka samu wasu mutane sun bi watan addinin Allah wasu kuma sun kangare wasu ga su ahli sunna wasu yan bid'a wani bai da ma addini eh wani bai ma imani ba cikin wani saran cikin mutanen wani iri ga su na an samu Allah ce wattaqattu amrahum bainahum sai lamuran su ga yayyanke tsakanin su sai aka samu tafarruq wato yayyanke wa juna to shine manzo Allah sallallahu yake cewa eh nasara sun kasu kashi 60 ɗaya kashi 71 yahuda kashi 72 yace kuma in wannan al'umma ta annabi ce za ta kashe kashi 73 al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za ta kashe kashi 73 sai da ce kulluhum fil nari illa wahid dukkanin su 72 duka yan wuta ne sai kashi daya sai da tambaye manzon Allah wani kashi ne da shiga aljanna annabi ce ma kana alayya ana wa ashabi su da mutane su kasance akan abin da na mutu nake akan sa yau da sahabbaina littafin Allah da sunna tawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa dukkanin ku za ku shiga aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duka al'umma ta kowa sai ya shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki kila sai sahabi suka ce wa mana ya aba ya rasulullah ya manzo Allah waye zai ki shiga aljanna a ce mai ka zo ga hanyar aljanna ka ki shiga annabi ce man ata'ani da khalal jannata duk wanda ya min da'a yadda abin da nazo da shi da khalal jannata ya shiga aljanna zai shiga aljanna wa man asani kuma duk wanda ya ya saba min aka ce manzon Allah ya ce kace kai ga da kake bukata Allah ya ce faqad aba ai kamar an kira shi ya zo aljanna yaki to Allah ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum sai lamura su suka yanke tsakanin su ai wa tafarraqu fa minhum mu'min wa minhum kafir sai aka samu masu imani da kafirai a cikin su sai Allah ya ce kullun ilai ilaina raji'una da masu imanin da kafiran da masu takawar da fajiran da yan mutanen kirki da yan banzan Allah ce kullun ilaina raji'un dukkanin su gun mu za su koma wajen Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe sai Allah subhanahu wata'ala ya sa kan kama kowane daga aikin da ya aikata in khairi fa khair wa in sharrun fa sharri in alkhairi zaka tarsa su da alkhairi wani suka samu Allah kuma za su ga abin da suka yi na sabon Allah subhanahu سبحانه وتعالى سي الله يجي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون الله يجي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وإنا له كاتبون duk wanda ya aikata fa man ya'mal min as-salihati duk wanda zai aikata ayyuka lagatacce ayyuka na ayyuka masu kyawu irin ibada da Allah subhanahu wataala duk dokokin Allah subhanahu wataala sallah zakka azumi da sauransu Allah ta sannan kuma wa huwa mu'min bayan haka yana mai imani da Allah subhanahu wataala mai bin dokokin Allah ya yarda cewa lalle Allah shi ne ya cancanta abota masa Allah ce fala kufrana lisa'i haƙiƙan ba mu ba mu karkare ayyukan da ya aikata ba ya zo lahira ya tarar da sakamakon sa ba shi bane Allah ce ba aina la nudi ajra man ahsana amala ko duk wanda ya kifta ayyuka to Allah ce ba mu lalata ladarsa idan ka aikata aiki zaka iske aikin da ka aikata to Allah ya ce fala kufrana li sa'i ba za ba za mu canza ladarsa ba ba za mu canza masa ayyukansa ba sannan wa inna lahu lakatibun haqiqa musu Allah masu rubuta duk ayyukan da yake aikatawa ne ai naktub jami'a amalihi fala yudiyu alaihi minhu shay za mu rubuta ayyukansa sa duk aikin da kake aikatawa a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya rige ya sa akwai masu rubutawa sannan kuma za mu kira man katibi da ne ko ya'lamuna ma taf'aluna Allah ya sanya su kiraman katibi mutane masu girmama masu daraja kuma suna rubuta ayyukan da kuke aikatawa duk abin da ka aikata na alkhairi za a rubuta amma idan ka yi shari sai an jira yan maktuba kuma sai a rubuta to Allah ce suna dai sun san abin da kuke aikatawa Allah ce wa inna lahu lakatib katibun mu masu rubuta ayyukan da suke aikatawa ne sai Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Imam Ibn Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace wajaba ay ya'ni qadaran muqaddaran anna ahla qaryatin ahlaku annahum la yarji'un da ila duniya ai wa haramun alaihim haƙi ala qaryatin ahlakana haƙiƙan bai dacewa mustahilun abai wanda yake da wuya akan al'ummar da muka halarkar trilin sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya halaka da su Allah ce to bai yiwa a ce su dawo duniya su ci gaba da rayuwa muddin dai Allah ya halaka da su to ba za su dawo ba duniya su ci gaba da rayuwa sai Allah ya ce hatta إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون na'am sai Allah ya ce hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadbin yansilun har sai lokacin da waton ya'juj aka bude ya'juj da ma'juj wasu ƴaƴan annabi Adam ne cewa cikin ɗiyan annabi ya anu wanda kan malaman tarihi suka nuna cewa ɗiyan annabi no to Allah ya ce wa'annan ya'juj da ma'juj kin mutane ne wanda eh, zalkifil imam manta ba shine ya sa musu katanga tsakaninsu da zulqarnain zulkarnain shi ya sanya musu katanga tsakaninsu da mutane ya liƙe hanyar ba za su shigo ba ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa fitar ya ajuju da ma'ajuju alama ce ta tashin kiyama cikin alamatu sa'al kubra manya manyan alamomin tashin alkiyama wanda da an gansu kawai kiyama za a za ta zo to akwai fitar ya ajuju da ma'ajuju wa'annan mutanen sun kasance wato mabannata a doron ƙasa to sai zulkarnain ya sanya musu katanga wato yayi katanga tsakaninsu da mutane ɗan mutane to kullum za su zo suna cin wannan ginan sai sauran kaɗan su sanye su ce gobe idan muka dawo za mu ida annabi ce duk da suka ce insha Allah to ranar ko sai sun keta ta ba za su ce insha Allah ba kuma sai da za a yi tashi alkiyama kusan tashin kiyama ranar da za su fito suna fitowa suka ce insha Allah gobe za mu ida manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace za su dawo su tarar da ginin yadda yake suka bar shi sai su gabar canya suna canya ginin kuma sai su fito a duniya sai su yi banna kamar da zamu gani a alqur'ani to Allah ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'ajuj har lokacin da za a bude ya'juj da ma'ajuj lokacin da za a bude su alamar ta tashi alkiyama kenan wa hum min kulli hadbin yansilu su dukkanin wani wuri mai mai tsawo mai wuri tsawon gaske za su kace su za su yi banna za su zo har ha wani hadisi yake nuna cewa ya ajuzu da ma'ajuzu za su zo cikin kwarin su zo wani tabki wani an san tabki ne wani bai taba hokewa ba su zo kai sha guda su shanye wannan ruwan sha guda su shanye su sai an koma cewa ai tarihi na an taba samun ruwa sun shanye shi za zo su yi banna mai girman gaske a ina a ƙasa to Allah ya ce wa hum min kulli hadbin yansilu su ai al makanil murtati guri wanda yake madaukaki ko ina za su yawata Allah ya ce zanna kuma za su yi banna a cikin doron ƙasa sai Allah ya ce waqtaraba al wa'du واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا نعم.
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Allah ya ce waqtarabal wa'dul haq haqiqan watan yayi kusan lokacin na gaskiya shi da lokacin alkiyama ai kusancin alkiyama da ake bayani idan ka ga ya aju da ma'aju sun bayyana to haqiqan lokacin tashin alkiyama yayi iqtaraba fi'ili ne fi'ili madi da shi da qaruba duk ɗaya ne fi'ili ne mazili bil alif wa ta iqtaraba ala wazni ifta'ala ma'ana su ɗaya da shi da qaruba Allah ce waqtaraba al wa'du al haqq haqiqan wa'adi alkawali na gaskiya fa ma'ana tashin alkiyama fa ya kusa to idan aka tashi alkiyama ranar kafira ce yawmun asir rana ce mai tsanani to Allah ya ce fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru a ranar ne saboda musibun tashin alkiyama saboda wahalhalun da ke da kai na kiyama zaka ga kafirin idanun su za su fito kuru kuru idanun kafirai kuru kuru Allah ya ce za su zaga kafiran sai Allah ce ya wailana za su dinga cewa ya cetonmu ya hasaranmu ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha haqiqan mu mun kasance marabkana rabkanannu game da tunanin alkiyama da abin da za mu tarar ana ce muna alkiyama kaza da kaza to mun gafala mun rabkana akan wannan abin cetonmu ina ma a ce a maido mu duniya na amal ghairu allazi kunna na amal a ce na ma a ce a maido mu duniya mu aka ta irin aikin da shi muka ba a yanzu Allah ce wallahi ko da an maido su a duniya la'adu lima fa'alugo da sun koma aikata suka aikata na sabo Allah ce ko shi an kare sai da jafi ne an nade duniya an kare kenan to Allah ce za su dinga cewa ya wailana ya ceto mu ya hasara mu qad kunna fi ghaflatin min hadha haqiqan mu mun kasance rabkanannu game da ambaton tashin alkiyama irin alkiyama wannan wa suka ce mun kasance masu rabkana akan sa Allah ce sai suka ce bal kunna za su yi itirafi za su ce bal kunna zalimina hakikan mu mun zalunci kawunan mu a rayuwar duniya ina ma a ce mun bi Allah subhanahu wata'ala da taqwa mun bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce
إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب جهنم أنتم لها واردون Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam antum laha waridun ai ku wa'annan kafiran kenan Allah zai ce musu ku wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bautawa koma bayan Allah allolinku da kuka rika abubuwan bauta na gumaka ko na shehine da kuka rika kuna bauta musu har wani yanzu ya ce ka daina azumi an doke maka azumi Allah ya ce antum laha wariduna ku hasbu jahannam makamashi ai wuqudun nar makamashi ne ku ne makamashin da za a tura za a tura mi za a cusa wata jahannama da ita Allah ya ce antum laha wariduna ai antum laha dakhiluna ku masu shiga ne a cikin wannan wutar Allah ya kare mu ya Allah ya kare mu da jahannam sai Allah ya ce لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون Allah ce law kana haula'i alihatan ma waraduha da a ce wa'ancan abubuwan bauta da suka rike gumakan da kuma maluman su suka yi musu da'a a suka wuce gona da iri gum biyar abin da suke kanta da su to Allah ce da sun kasance abubuwan bauta ma waraduha ai ma kanu min ashabis sa'ir da ba su kasance cikin mutane za su ga cikin jahannama ba Allah ce wa kullum fiha dakhil dukkanin su da ku da kuka bi su da kuma su allon da kuka bautawa gaba ɗayan ku khalidun kuna masu dawwama a cikin jahannama sai Allah ya ce لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Allah ce lahum fiha zafirun suna da a cikin wannan jahannama zafiru wani kugi wata kuwa wata wata ana jibkasu ana narka musu ga cikin jahannama suna kuwa Allah ya ce suna da wannan kuwar zafir wani sauti a cikin jahannama Allah ya kare mu Allah sanai Allah ya ce wa hum fiha la yasma'un su a cikin wannan hutar ba a jin su duk abin suke gai ba za su ji ba sannan kuma ba za su fahimta da abin da ake karanta da su ba sai Allah ya ce إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna minnal husna ulaika anha mu mubadun lalle ne wa'anda wato sabaqat lahum minnal husna kyakkyawa zato da kuma labari ya inganta ya gabata daga wajen mu wasu suka ce ana bayani ne kan annabi Isa da suka suka ce Allah ne da kuma sauran mala'iku to Allah ya ce ula'ika anha mubadun su wa'annan abin kaudawa ne daga wutar jahannama ba sa shiga wutar jahannama wa'annan bayan Allah da Allah ya tsarkake to Allah ya ce suwa abin kaudawa ne ba su ba wutar jahannama amma ku da allolin ku da kuka bautawa da maluman da kuka yi nisa wajen biya Allah ya ce to da ku da su hasbu jahannam makamashin wutar jahannama ne amma annabi Isa da sauran mala'iku da bayan Allah nagartattu Allah ya ce hum su wa'annan mutanen an hamu ba'adun ana kauda su game da jahannama ba su ba shiga jahannama sai Allah ya ce لا